da ba shi da sura surar sai kamar fadi ki ba fari ba ne ba baki ba ne ba kala kamar shudi shi ne ya mai wa zayyanu hikima ya yi ta ɗan karen kaudi yau ga shaharin na wata waka Allah da ya gari bambam Allah da ya gari bambam.
na roƙe kai salati ba adadi ziljalal sarki na ka wanda duniya kawai shi ɗaya ne wanda ya kira rana ubangidansu zaidu da bilalu da sa'adu da usmana ya rabana kasa da sahabbansa da ahalinsa gatana duk wanda bai yi musu biyayya ba shi da janna sam sam sam Allah da ya gari bambam.
a cikin nazari na iya tunanin Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin naku na Allah ɗaya gari bamban wanda ke zuwa muku kai tsaye daga tasoshin Freedom na nan birnin Kano da kuma birnin Dutse a yanzu haka. Kamar yadda muka saba cewa, ga mu dai ranar ba ta yi ƙarya ba kuma uwar diyar ma ba ta yi ba. yau ma har mun sake samun abin da su malancanmu suke ce mana wai tuntuɓe da ɗungushi domin mun samu shigowar malam naziru bashir mukhtar wanda yanzu haka shi yana zaune ne ma a can poland ɗin ya je karatun digirinsa na biyu hutu ya zo na jin wala allah abin da ya sa ba ku ji mu da shi ba a makon jiya ma ya tafi nemo biza wa rabin ransa ko saboda ya zamana an tafi tare in hutu ya kare zan yi amfani da wannan dama in yi wa malam naziru bashir muktar marhabin zuwa ga wannan zaure Assalamu alaikum wa rahmatullah.
to kamar yadda kuka ji mu kuma a makon jiya akwai dr isa yusuf chamo shi ma muna nan tare cikin ikon allah dr barka da shigo wannan zaure Barkan ka da Alonso.
sannan muna nan tare da dr hafizu miko ya kasai wanda shi ma rana wata yau ya samu ya shigo dr barka da shigo a nan.
Ma'azu san barka dai.
to sai kuma babban yaya farfesa farfesa tunda ga, ga malam mu ku ne malaman harshe shi menene jam'in farfesa mai hula biyu saboda farfesansa har guda biyu ce akwai dai kamar yadda muka gaya muku ta science education akwai kuma ta media and cultural communication wanda muka ce shi kadai ne mai wannan hular yanzu a duk faɗin arewacin najeriya nan farfesa barka da shigowa nan zaune jama'a assalamu alaikum na manta ban maka wata tambaya ba ko na'am sanda muna kucin kucin duk sanda muka je ɗakinka sai mu tadda kai a makalar da littafi kana ta karatu kana sakandare lokacin a yayanka waye gaje ka ne munzir to akwai shi munzir eh shi kuma ba karatun yake da littafi ba na'am shi a laptop yake da ipad to da yake da zamani kira mani ya zo kuma dama ga inda kai ka bullo da alhamdulillah wannan kai shan kwarai da gaske to Allah ya sa mu dace Alhamdulillah.
muna batu makon da ya fice kan yadda kuka koro mana bayanai na yadda ita kasar poland din nan tik- take musamman ta bangaren da ya kai ku wato sha'anin yadda neman ilimi ike da sauki da kuma sha'anin yadda kula da bil'adama domin ku ba 'yan asalin kasar ba ne amma kuka gaya mana irin yadda sha'anin kiwon lafiyar ku ku a matsayinku ta kasance kyauta da yadda shi dr isa yusuf camu ya je kasuwa eh, siyo wannan kamo wancan aka ce kai lafiya har sai da aka nemo takaddunsa aka tantance saboda ya zo da abin da suke ganin bambara kwai to za mu ɗora kan wannan amma kafin mu je tun daga shi malam naziru bashir muktar ya je ƙasar nan aƙalla ma ce ya zaune ta tsawon watanni tara a jere saboda haka da ɗumi-ɗuminsa zan so da ba shi dama irin taku mu ji me ya kai shi tukun amma akwai abubuwan da na ji da dumi-dumi ta wurinsa bari in fara jin su tukun mai sauraro iji in ya so ko sai mu da mu ji mai ma ya kai shi ne malam naziru na'am wai da ka je kasar poland na'am bakinmu sun gaya mana akalla su biyu lokacin da suka je inda za su yi zango su fita daga jirgi a amsterdam su nufi kasar Var- abin nan birnin varsava nima in kwaikwaya wato wasu ko na'am kusan na jin da dr hafizu lokacin da ya je da dr isa su kadai ne a cikin fasinjoji wajen 150-50 bakake kai ba za mu zo ga nan ba yanzu za mu tsallake za mu dawo na'am da ka je kasar poland ba ka yi ka cibis da wani bahaushe ba ya zamanka
bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a lokacin da muka isa kasar poland bayan mun je ga masaukinmu an ba mu masauki na'am to akwai larabawa da muka haɗu da su waɗanda suke yawanci 'yan ƙasar saudiya ne na'am da yake nakan ɗan yi karambarin in na ga mutum alamar balarabe ne na kwaɓa masa larabci shi da dai ka san tun da dai kyakkyawan zato dai dan uwa musulmi ne na'am na'am to kuma nan muna ɗan yin koyon yaran haka saboda haka ɗan wanda dai za a ɗan gaisa ina da shi na'am saboda haka muka ɗan yi magana da su suka gane musulmai ne mu muka nemi sanin ko da akwai masallaci yadda za mu dinga zuwa sallah suka ce eh duk faɗin garin akwai masallaci guda ɗaya ya sunan garin bar sabance ko kuwa na'am lublin a gabashin ƙasar poland na'am domin su kusan duk a ga birni ɗaya ya sunan birnin da kuka zauna ku yawwa Shine Warszawa.
shine Warszawa.
wasu ko Eh, Warszawa yawwa shine babban birnin kai ƙasar.
kuma sai kai samu kanka a wani birni birnin lublin na'am lublin shine babban birnin jihar lubelski na'am suna da jihohi guda goma sha takwas masha to Allah a gabashin kasar wannan shine babban birnin jihar na'am saboda haka ya ce zai ba mu adireshin zuwa masallacin da farko dai da ya bamu muka ɗau mai taxi ya je sai muka ga gida ne babu alamun cewa masallaci ne eh to muka bubbuga musu waya kuma daidai lokacin ana sallah wato ku kuna jira ku ga ina mumbari Hasumiya.
yake ina da hasumaya haraba da komai ba mu gani ba to sai muka bubbuga musu waya lokacin kuma ana sallah wayoyi aka ce na'am haka dai muka haƙura muka dawo kuma ashe masallacin nan nan muka je to fa sai bayan mun dawo muka gaya masa cewa masallaci fa bamu gane ba sai ya ce zai ɗauke mu a motarsa ya ɗauke mu a motarsa muka je muka ga nan ɗin nan dai shine wace ainan ko kuka zo eh ya ce to ai shine ya ce ai gida ne aka sai aka mayar da shi masallaci muka ce to shi kenan na'am to da muke zuwa masallaci muna ganin baƙaƙen mutane guda biyu to a muka tuntuɓi na masallacin nan.
farko ko ɗan uwanmu ne na nan haka da muka masa magana muka ce daga nan muke yace eh jininsa na nan ne domin iyayensa 'yan kano ne amma shi mutumin saudi arabia ne to saboda haka iyayensa a can suka taso can suka haife shi suna masa zancen cewa shi dan kano ne Na'am.
wanda wasu 'yan kalmomi na hausa bai san komai ba dama da Eh.
turanci da larabci muke magana na'am to bayan nan muna ganin wani bakin ma shi ma wata ran dai muka ce bari mu yi masa magana Eh, muka bari je ku- muka ku je kusa.
masa magana saboda dama yana mana kama da wani lecturer mu da ya koyar da mu a sashen koyon likitanci na jami'ar bayero na'am shine wa kenan wani dr dikko ne to sun yi Muka- kama muka zaci sun yi kama kama sosai.
kama an tsaga kara eh muka je muka yi masa turanci muka Na.
ce ya yi mana kama da malamin mu kuwa ya ce malami kuma muka ce ya yana muka ce a najeriya muna faɗar haka Na'am.
sai ya ce hala ko yan uwana ne muka ce a shikenan oh wai sai ya daina turancin Eh, sai ya da dawo hausa Hausa.
ice da ku eh to sai ce- nutsuwa ta zo mu ya dawo ya ce daga ina a can najeriya muka ce daga kano ya ce a shikenan ai mun samu yan uwa ni mutumin kwalli ne a kano mutumin ina kwalli nan unguwar kwalli din nan na'am to fa shikenan sai muka ce a to shikenan ai mu mun samu kaka a nan kenan don mun riga mun ga kansa yayi furfura to muka fara hira da shi ya ce ai ya haura shekara talatin a nan a nan A- a- labulin a nan din kwarai a kuwa.
poland shekara talatin kwarai ma kuwa ya ce tun zamanin mulkin marigayi gwamna abubakar yimi to tun ana crash program na'am tun Sanda lokacin ake suka isa tura- can tura ɗalibai Eh.
wanda gashi yanzu muna da irin su faruku adamu aliyu ko na'am da makamantansu na'am na'am to shikenan muka gama gaisa ya ce ai ya haura shekara talatin a nan ya yi aure ya haifi 'ya'ya 'ya'yan ma sun fara haihuwar 'ya'ya ya fara samun jikoki a can to matar yan nan najeriya kano ko kuwa a a matar yacce ce farfesa ce a likitanci na dabbobi to fa yar ƙasa can ya aura yar ke ƙasa ce can Na'am.
duk da shi ma ya zama ɗan ƙasar tun da yana da katin zama ɗan ƙasa haka na'am to kuka gamu da shi dr datti kace ko na'am to ya kuka karke da shi To, a haka dai sai ya zame mana kamar shine uba duk wasu abubuwa shine ke ba mu shawarwari kun tuntuɓe shi ko yakan yi waiwaye izo hutu gida kenan eh da muka hira da shi lokacin da ya zo na kusa shine shekara uku da suka wuce wato sai da shekara 27 kenan bai zo gida ba a'a ya zo jifa jifa dan Na'am.
akwai zuwan da ya ce ya yi lokacin an hana fita da kuɗi suka nemi ma a gane shi yana da kuɗi a airport a hana shi zuwa a hana shi komawa, Komawa, eh.
saboda yana tafi da kuɗi yana tafa da kuɗi lokacin akwai doka lokacin ƙasa suna tsananin kwaminisanci da suke yi su can ƙasar Eh.
poland din Eh, ya ce ya zo dai jifa jifa ba wai da ya yawa ba.
bai zo kwata-kwata ba Eh, amma shawarwari da yawa musamman kamar misali sanyi da muka fara shan matsalar sanyi a can Mhm.
shine ya babba mu shawarwari na kula da sanyi Au, to ku wato ana tsananin sanyi kuka dan shi farfesa ya ce lokacin da dama dama san da iji eh, to to ya lokaci- kuka karke da wace irin shawara ya baku ta yadda lokacin da muka je lokacin aka fara sanyi don lokacin mun je ma'aunin auna zafi da sanyi yana daidai kamar takwas to lokacin akwai alamar sanyi dan kayan sawan mu da muka shiga makaranta da shi shawarar da aka fara bamu shine cewa wannan fa ba kayan sanyi bane ku kuma kuna ganin mu kun nan mun s- dau dau kayan da zai kiyaye mu ne muka je da shi Eh.
amma aka ce to waɗannan fa ku canja na'am rigunan nan da wandunan nan da hulunan duk ba na sanyi bane To.
bare ma takalma to mi maka tambaya shikenan inda za mu gwari-gwari kamar ni da ban je ƙasar sanyin ba na'am idan ka ce ma'aunin sanyi sanda kuka je yana mizani takwas eh a nan kano misali lokacin mun bar shi a 35 eh 35 to kuka je can kwatarar takwas eh kaga an kwashe wajen 27 kenan Tsalle- ai wannan shine farkon sanyin ma don a wannan shekarar duk da sun ce ba a yi sanyin ya je can ƙasa sosai ba amma mun kai ɗebewa goma sha shida minus 16 kenan ah, ba ma ma'auni takwas an dawo zero Eh.
kuma an yi ƙasa da zero na'am har sha takwas har sha takwas kamar yadda farfesa yake ba mu labari ke.
na'am to mun kai ga wannan to ya kuka karke to dama mun dinga shan wannan matsalar dan tun a lokacin yana takwas din ma da muka je da aka kai mu masauki muka ji daki ya mana sanyi a haka aka ce ga na'urorin dumama daki nan muka kunna muka kukkure su to muka daɗe dai sanyi yana ta dukan mu muka koma gurin masu kula da ɗaki muka ce mu fa waɗannan na'urorin ɗumama ɗakin namu ba sa aiki ba su gamsar da kuma aka hau aka zo aka duba aka ce aiko suna aiki a ƙarshen aikin su ma suke To.
maximum kenan eh to mu da haka muka hakura muka lullube jikinmu har lokacin da za mu fara samun sauki to in muka fito waje da yawa hannunmu sai mu dawo kusan kaman ba a jikinmu ba ya kafafunmu haka.
kandare eh to shi wannan mutumin kano da muka haɗe shi dr datti shi ke gaya mana ce ai inda mun lura mutanen garin ma za mu ga suna yawan shiga shaguna muka ce Wato yawan shiga shaguna kantinan eh tunda siye da ko ina siyarwa.
kanti ne a waje shine sai yake cewa da mu ai dabara ce ta dumama jiki haka za ku dinga yi daga kun fito in kuka yi taku kaɗan shagon da yake kusa da ku sai ku shiga ku duba kayan ciki ku duba farashi ku tsotsi dumin da yake Dumin.
cikin shagon nan kuwa ba abin da za ku Eh, siya ba abin da za ku siya amma haka za ku dan sha dumin tofa in kuka dan dumama kaɗan sai ku fita in kuka kuma taka kuka yi taku ba mai nisa ba sai Eh.
ku kuma faɗa wani shagon haka to wannan shawarar da ya bamu dai gaskiya kam ta mana amfani sosai dan ba dan haka ba da za a sha wahala dan ya bamu misalin wani inyamuri da suka je tare Mm.
lokacin da suka je kasar ana irin sanyin nan mai yawa dan ya ce an a shekara ɗari Mm.
da suka wuce wannan sanyin shine ya fi tsanani to shi hular sanyinsa ba ta da kauri ya fita ba tare da ya nemi shawara ba dan fitar da ya sanyi da ya dake shi sai kamo shi akai ya nemi ya zautu da aka zo aka fara kula da shi ana taba kunnen shi ashe kunnen ya bushe kunnen ya faɗi ah ya ce to shi Ya ya kai yanke ya gama karatu faɗi.
da kunne ɗaya
babban magana to ya kuka karke a ƙarshe kun samu kun samu daidaituwar al'amura kenan a daga ƙarshe kuma jikinmu ya koma kamar irin dai da ɗan sauƙi dai to ban sani ba da yake ka buɗe wannan shafin dr isa yusuf camu na
ya ka karke kai da sanyi a can a a gaskiya mala usman ni da zan tafi ba kamar ma nazir ba kusan duk yadda kasar poland take na samu labari da gurin malam hafizu kuma na samu bayani ta intanet domin kafin na je kullum ina shiga intanet na gaya sanya yake kuma ta yaya ake maganinsa to ni tun kafin na bar kano na je kofar wambai domin na zazzaɓi kayan sanyi na na samu labarin yadda sanyin yake Eh.
sau da na je ni kofar wambai na zaɓi riguna na sanyi manya-manya na yi kayan su tun daga amsterdam kenan wurin da ake saukar jirgi kafin a tafi poland Na'am.
to tun daga nan na fara amfani da wannan kaya wato Kuma- jibga jibga ka samu yawa jibga jibga na samu Haka.
to amma su din ma da na je ni poland din sai na ga ba za su yi mun ba to domin kai nan sanyi kana ya wuce ganin nan.
kamar eh yawa to kasancewar an nuna min yadda gari yake da kuma shaguna gunda ake sai da kayayyaki da na samu nutsuwa sai na koma na sai irin nasu na can masu masu ɗumi sosai Haka.
wadda da haka ne muka ringa yin amfani har aka saba don haka kai baka kai ga kunnen kai a ni ban samu wannan matsala ba domin na samu bayanin duk da ya kamata na samu kafin na je kasar to na dau matakai domin irin wannan snow boot din nasu tun daga nan kofarin bai na fara tanadi Na'am.
kuma da na je can na kara wato manya-manyan takalman da ake sawa saboda tafiya akan dusar kankara saboda santsin nan kai ya yawwa kwashe ka.
saboda in kana tafiya za ka ga santsi yana ɗiban ka idan ba irin wannan takalman irin boot din ka sa ba to za ka iya zamewa ka faɗi Subhanallah. to bari mu ji shi dr hafizu mai koya gasai ko da abin da zai dan tofa kafin mu zo ga profesa ko da yake shi profesa wata hudu wata ildin lokacin sama ije gaskiya to alhamdulillah farko ina so na dan ƙara wani abu akan maganar da malam Ha- Naziru.
naziru ya yi wato a gabashin poland kamar yadda ya faɗa ya zauna a lublin wannan shi mutum nima na ji labarinsa kuma an so a haɗa ni da shi domin akwai wata ah, wato isabella ville Na'am.
wadda muka yi karatu na digiri na uku tare da ita yar ƙasar poland Na'am.
to ita ma a wannan gari take Na'am.
ta bani labarin wannan mutum cewa ya daɗe a nan ya yi aure yana da 'ya'ya 'ya'yansa suna nan 'yan ƙasa ne da sauransu da sauransu a can a lublin din Haka.
wato wani abun sha'awa ga gabashin ah, Poland. Na'am.
ina ga ya kamata in faɗi sunan da harshen polska to polska Na'am.
shi ne poland kenan Na'am.
polska Haka.
to wani abun sha'awa ga nan shine suna da tushe na addinin musulunci domin daga nan gabashin poland din in ka yi gaba akwai can ah, wannan wani gari da ake kira kroshniyani ban sani ba ko malamin ya zi- ya ziyarci wannan waje domin na je nan akwai masallaci ni masallacin da na gani masallaci sosai daga nesa za a gani ka ce wannan masallaci ne na'am domin na shiga cikinsa da wannan irin hasumiyar da shimfiɗu aka yi da wasu mutane biyu haka an mai da shi kamar wajen wani ziyara kaɗan ba su kuɗi kashi na shiga masallaci na zauna na yi hoto a ciki na fito to daga nan kuma a nan kusa da su ɗin akwai makabarta da na gani wacce take ta musulmai da daɗewa domin ka san wani lokaci can lokacin yakin ah, bayan yakin kafin yakin duniya na biyu bayan yakin duniya poland din ta ta hargitse wani bangaren ma ya fita daga cikinta Na'am.
to wannan ita tana saboda ita malama ta da muka tafi da ita nan ita tana jin rashancin Na'am.
harshen saboda haka take nuna cewa ai waɗannan tsofaffin wasu kaburbura da ta nuna cewa wannan rubutun na rashanci ne amma yanzu wani kabarta a wannan gari na krushniyani a nan gabashin poland din a nan take Haka.
nan ne ta ce mu makabarta ta musulmi na'am domin shugaban musulmi a wannan lokacin muna haɗuwa da shi a nan birnin wosa din Na'am.
ba sha ba Haka.
muna haɗuwa da shi Na'am.
sai take nuna mace ai wannan ga sunansa wai kabarinsa ne ya tanadi wajen ko siya suke ban sani ba watakila wanda suke kwanan nan za su ji za su Eh, faɗa.
akwai kasashen ya tanadi da- kasar haka da sunansa da komai gashi na gani an rufe cewa shi in ya mutu nan ne A kawo kabarinsa shi eh.
nan, mm.
domin maimakon a kai shi wani waje ko bai sanya na za ka yi ce ga makabartar da suke musulmi a nan to a To nan nan yake za a so a kawo binne shi, eh, a nan yake so a binne shi.
kawo shi kuma ka To, san in ka tuna lokacin da ita daular usmaniya Haka ne.
ta ottoman empire Haka ta yi tashi Sosai.
ana ganin watakila ko ta je har irin waɗannan yankuna gaskiya ne gaskiya ne sosai to wannan dan kaɗan kenan Eh.
dangane bai da shiga sanyi kuwa ni na ya bambanta da nasu Na'am.
kazan da yake ni zuwa na daban ne da na tashi sai na nemi irin kuftan na To.
yadin nan mai kauri eh aka yi mun kufta aka aka Mai yi nauyi.
wannan shiga dai ta bahaushe al'ada sosai dinki Haka, mhm.
aka yi da na tashi na shiga sai ya zama kashe gari da safe za a tafi da ni jami'a ai wannan rigar ta na saka ita na irin sanyin najeriya ne ma sai na ji garin haka ba sanyi sosai haka saboda haka sai na fita a haka da yake farkon watan ah, oktoba ne Na'am.
sanyin Da bai fara sauki.
tsanani ba da sauki Eh, na'am.
so na tafi dai haka suna kallo na na yi ta abubuwa dai haka kwana ɗaya kwana biyu ita malamar da farfesan da za mu yi aiki dai sai wannan kayan fa ba su isa ba to kuma baka san wani abu da yake yi wa mutum sanyin irin ba sanyin ne sosai wannan ba ba a fara shi ba amma wallahi kwana biyu da nai nan irin nan daga hannuna na Daga kafaɗa ta kafaɗarka.
na sai ka ji wani abu kamar suka ka yake Ab to.
ba ka iya an daga wannan an sosai gaure nake to.
kenan na ce wannan da, da sauran gyara to haka ne muka je da ita da sauran ɗalibai muka je na siyi manyan kaya da rigunan sanyi da wannan na, na ɗora a jikina to kusan dai kaya haka irin ba daɗi dai haka za ka yi ta jibga kaya ka naɗa wuya ka sa rigar sanyi ka saka wata rigar ka, ɗo- ka zo ka ɗora naka irin na gargajiyar a kai Haka.
domin a lokacin ni kayana kenan shi yasa na fita daban duk inda na wuce dama an san wa an gane An gane ka.
a wannan shekara farko Na'am.
to dai haka zan ɗora wannan katuwar riga a kai haka sannan in fito in kama hanyar makaranta To.
to irin wannan shiga su a can shine suke kiransa duje obrani to wai me duje obrani wai Na'am.
wato manyan kaya zaka ɗora manyan kaya eh jibga jibga jibga jibga To.
ba sa son su Haka.
saboda kana shigowa wajen da yake zafi yake ko cikin makaranta ko cikin aji haka za ga ana ta cirewa.
Ana ta cirewa.
a cire wannan a yar- cire wannan a yar da sauransu Ƙwarai to haka kuwa.
lamarin yake to bari mu ji shi kuma Profesa Abdullah Uba Adamu ya ya karike a To.
zaman kasar Poland Eh, ni ma dangane da wani- maganar da aka yi game da malam datti ni ma na san shi na'am amma nake jin na fi su sanin shi masha Allah saboda ni dan ajinmu ne to tare da shi ah, muka yi Gwalis?
kas.
to Da kas.
to na'am Eh, lokacin mu muka fara buɗe kas Na'am.
shekara ta 1973 na'am da mun gama sakandare haka to da muka shiga muka zamanin shi Audu birnin Bako kudu ya yi.
kenan Eh, shi birnin kudu ya yi, zamanin audu bako Na'am.
Eh, to shi birnin kudu ya yi na'am to a nan muka haɗu kuma mun san juna dama abokai ne mu na'am to bayan mun gama kas mun muka tafi abu Mm.
shi kuma sai muka ji an ce ya tafi wannan Wannan crash eh, program.
crash program da ake ya tafi poland Na'am.
to ba mu ƙara jin ɗuriyarsa ba sai dai jefi jefi akan ɗan ji labarinsa ya yi aure ya gama karatu shi ma ya tare a can ya yi zamansa a can to da na je ita wannan maga- malama da ake magana ta isabella na'am ita ce ta ta gaya mun ta ce ai akwai mutumin kano a lublin na ce "Eh, kwarai na san akwai mutumin kano a poland amma ban san garin da yake ba to ita ta samu min lambar wayarsa na'am to na kuma kira shi sai muka ci gaba da mu'amalar mu haka kusan duk sati sai ya kirawo mun gaisa haka to saboda yadda ra- yanayin rayuwa yake ba mu samu damar haduwa sai kusan dab da tahowa ta Mm.
ya yi kokari ya zo lambar shafa din muka haɗu da shi a wajen sayayya abinda ke cewa shopping mall na'am to aka ɗauki hotuna aka yi gaisuwa kuma aka yi addu'a sannan muka muka rubu na'am to ka ji wannan kenan game da malam datti ni ma na san malam datti saboda haka Eh.
kamata ya ce malam datti ya zama kakan hausawa a poland na'am ma akwai wannan sarautar eh game da sanyi kuma gaskiya ni dama yanayin sanyi nake so na'am saboda haka to dama ka zaman Birtaniya Eh, to na zauna a ingila shekara biyar na zauna a america wajen kusan shekara biyu na zauna a italy haka na dan zauna a france to saboda haka duk wannan a ce wai ana ta Eh, tsananin jiki- sanyi jiki ya saba.
na fi- eh, na fi- na fi son shi gaskiyar magana saboda haka tun kafin in tafi dama ina da kayan sanyi na ina da suit da na saya amma kamar da malam isa ya ce magana ta gaskiya suit din nan a kofar wanda yake sanda ha wajen wani wai shi a walcott zan fa kai musu bil a to kwarai zama a musu talla an musu talla a wajensa ake zuwa sai ka samu da kakkiya mai kyau ka je ka kai a yi mata dry cleaning in ka saka ta sai a zamanin da gaske ne nan ba dubbula ne to ina ko da dogon riga Na.
wannan wata ake kira overcoat Mm.
yau wato da wannan suits din da overcoat din su ne na zama uniform ina Haka.
ban yi kokarin in sa wai kayan hausawa ba a can saboda zama na a shauran wurare ya sa na yi lama la'akari da cewa ko kaka ka sa wani abu ya fitar ya ka fitar daban kamar da malam hafiz ya ce an dinga la'akari da kai cewa kenan akwai wani daban to wannan daban din ne bana so saboda ko wani abu da ya faru abin da za a fara dawowa akai shine wanda ya fita daban wato kai kai ka fi zama security conscious yauwa gaskiya ina da wannan security consciousness Eh.
din to amma kuma sai na ba na ga ashe dishashanci ne na farko duk inda za a je ni ni ne na fi kowa gajarta a wurin to saboda haka zancen ma wai a ce ga wani bahaushe can ba ta zo a ce Eh.
abin da za a ce wancan gajera to fa na biyu ni ne baki kusan duk inda muka je ni ne kadai baki to saboda haka na ma fito ka fita to sai daban da haka daga baya sai na samu kowace rigar mutanen Ghana sai na dinga jimka ta ina fita Haka.
in mutum ya kura min ido ni ma sai in kura masa ido to kenan haka ake Eh.
dan saboda akwai lokacin da na shiga jirgi wata yarinya ta shigo jirgin sai ta dauko kyamara a ta waya waya ta akwai kyamara a ciki Mm.
sai ta hau daukan mutane to Tana ɗaukar Ta- wai mota.
ta basar eh nan Eh, kuwa tana kai ne ɗauka. sai ta target can karshe ta zo kaina sai ta tsaya tana ta dauka ita bidiyo ma take mu na'am ni ma sai na dauko ta a wayar ni ma sai na hau daukan ta yawwa sai ta fashe da dariya shikenan aka rabu lafiya saboda haka ni gaskiya bai min illa sanyi bai min illa ba saboda na je a lokacin da sanyin ya fara tafiya Ah, na kuma je a shirye da sanin cewa dama a cikin sanyi kamar da malam Isa ya ce duk wanda zai tafiya wata kasa kamata ya shiga cikin intanet dan ya ga yaya yanayin sanyi da zafi yake wani irin kaya kuma ya kamata ka tafi da su Haka.
a wannan lokacin na'am to doctor Malam Usman.
wai kun taba hira da shi uh, dr datti mutumin kwallon nan mazaunin can labulin a kasar poland kuma wanda yana ji- a yanzu haka yana jin program din gaskiya eh mutanen hausawan da suke poland a yanzu haka suna ji.
Suna ji.
dan an gaya musu to fa a lokacin da na je da farko ban gamu da Dr. Dakti ba sai da lo- sai da Professor Abdullah Uba ya zo ne ta sanadinsa ne muka haɗu da Dakti Haka.
domin bayan Izza ta faɗa mun je mu wannan gari na Lublin da ni da Professor Abdullah Uba Adamu to sai muka yi sa'a shi kuma a wannan lokaci ya yi tafiya zuwa wani birni a lokacin ya je ya ga ya jikan- jikokinsa ne a wani gari Na'am.
domin a lokacin ɗansa ya yi aure sun tare da shi da wata matarsa a wani birni shi wannan shi dr datti dattin to na'am fi kuma a wannan lokaci ya ya je ya kai musu ziyara ya ga jikokinsa da suke can Na'am.
mu kuma muka je mu garin Haka.
so ba mu haɗu ba sai lokacin da muka dawo barshaba Mm, ya- kamar yadda farfesa abdallah ya faɗa ya yi masa waya muka haɗu a shopping mall na ake kira ziloti trasi Na'am.
to a nan ne muka zauna aka yi ta hira aka ɗau hotuna muka rabu to ya hausarsa saboda mutum ya shekara talatin gaskiya hausa a nesa da al'ummarsa inda ba wai ya yi harshen ba ma ya gaba haushe jidali ne a gaskiya hausarsa ta canza domin a lokacin da hausa muke magana yana so ya faɗo ta kalma sai ga yana ta rike yana ta tunani yana rike kansa domin Irin- kalma ta ta fara gudu.
bace masa saboda baya yin hausar ko da yaushe haka Eh, so shi kansa yana takaici ya ce kaga wani abu yake so ya faɗa amma abin ya ke zo zuwa.
masa domin baya samun hausawa su zauna su yi mu'amala a tattauna to yanzu da ma nazira ya je na san zai ke samun abokin hira haka da ana jin tattaunawa wataƙila ma ya makale masa ko ma naziru ya kuke da malam datti mu mu kira shi da abin nan kuna yawan haɗuwa kenan yanzu ko tunda ya ga ɗan uwa to ai cha zan muna yawan haduwa ba iya ni kaɗai ba da Na'am.
yake ai mu mu uku ne yan kano to na'am muke a can to wai me ya kai ku nema to ƙarin karatu ne na digiri na biyu na'am muna cikin waɗanda suka yi dace Na'am.
wajen samun tallafin gwamnatin jihar kano na'am karkashin wannan gwamna mai ci ne yanzu injiniya dr rabi musa kwankwaso domin karo karatu a kasashen waje Na'am.
a cikin mutanen da ya tura waje mutum uku a cikinsu an tura su kasar poland na'am to mu ne kuma mu uku kuma mu mu ukun duka fanni ɗaya muka karanta na'am saboda haka jami'a shi ne ɗaya.
wani fanni kenan fanni ne na physiotherapy yana da wahalan fassara da hausa Eh, ba amma gashin yawanci gashin kashi ake eh, cewa ko sukan fassara shi da likitancin motsa jiki da na'am gashi haka yawanci dai haka hausa suka fi sanin sa eh shi.
amma dai ai hausa sun san gashi Na'am.
eh tunda yanzu da larurar da ba ita sosai amma yanzu ne ma take ta zama gidan kowa na'am da ita To, na'am wa- so wannan karatun fannin kuka je zurfafawa na'am shi muka je duk ku uku duka mu uku da suwaye raguwar biyun akwai salim abubakar rufa'i na'am akwai muhammad aliyu abba na'am duk suna nan tare kuka zo hutu ko su suna can eh ni da Sun yi muhammad shiga aliyu abba sojan tare bana muka kai.
taho Mm.
amma shi salim abubakar rufa'i da yake yayi dace matarsa ta je na'am sai da ya tsaya ya bi- ya sama mata takardar izinin zama na'am sannan ya taho hutun saboda haka mun riga shi zuwa haka shi sai daga baya ya zo hutu to, to ku kuma yanzu ya kuke ciki yanzu eh musamman ma kai tun da kai muke tare da kai na Eh.
tare da dokta din kenan a tare da kai yanzu muke shirin na ya makomar tafiya da iyali din ta kasance to insha Allah muna sa ran zamu koma tare domin visa da naje nema abdoyin da muka yi ta yi Allah ya amsa cewa satin nan gobe kenan ma za ta je Abuja insha Allah ranar talata za ta karbi visa to mukan ji labarin cewa samun izinin shiga kasashe musamman irin waɗannan suna da tsauri
na'am to za mu iya cewa da ɗan tsaurin saboda poland ta shiga jerin gwanan kasashen da suke kira da suna schengen countries Mhm, wai ne schengen kenan?
countries kuma kasashe ne guda 27 na turawa na'am wanda in ka samu bizar shiga daya to ragowar duka za ka shige su ne ba tare da ka neman samu wata visa ba.
halaccin shiga su duk gaba daya na'am duk manyan kasashen nan kamar in ban da yadda ake ta Birtaniya, kokari nan a ecowas amma su farfesa sun ki tura abin yan na'am Eh, na'am to ta dalilin wannan yawanci kasashen sun tsaurara an dan tsaurara eh domin muna can mun ji Tunda a an wurin faɗaɗa.
'yan kasar suna cewa kungiyar kasashen ta dan yi wa kasar tasu jan kunne cewa Haka.
kusan ta fi kowace kasa a cikin kasashe Sassauci.
27 sassauci da kuma ba da izinin shiga Na.
wasu in suka shigo ta nan sai su tafi wasu kasashen sai su sulale Eh.
to mu da zancen kai naka ka wahala din kafin ku samu saboda ganin yadda al'amura a nan komai ike zama sai an yi kamar ane na'am a a ba zan ce mun wahala ba domin ba gumi, hausa suna ba- cewa ba da na su gaba ɗin ake goshi.
gane zurfin ruwa Na'am.
shi wancan abokin na salim abubakar rufa'i Mm.
shi matarsa ta samu saboda haka na bi ta wurin shi na ji dukka takaddun da suke bukata haka daga wurin matar kafin su bata visa din Mm.
saboda haka duk wannan takaddu sai da na tabbata mun same su gaba daya na'am sannan muka ji sannan ka tafi fagen nema Eh.
na'am da kuma suka bata ranar interview da ta shiga Mm.
komai suka tambaya ta bayar shikenan iya kiran makaranta suka yi suka dade suna magana kawai suka ce da ita rana kaza ki dawo ki karbi visa din.
wato makarantar da ita ma za ta yi karatu a a can makarantar da nake Oh, a kai tabbatar kanka.
ni ɗalibi ne a can Na'am.
ina da muhallin da zan rike mata in ajiye ta ya isa ta zauna da kuma ni a can ba mutumin banza bane tofa duk sai da aka Eh, tantance sai an tambaya an tabbatar cewa ba bara gurbi bane yake sanya kuma kawo wata bara gurbiyar haka fa na'am wannan don haka komai ya zo da sauki komai ya zo da sauki cikin To- taimakon Allah ka ne mun zance kan mu shigo na'am an haɗa ku da wani shi ɗan asalin ƙasar poland don e kewaya da ku gari na'am har ku waye na'am kace da ni ku da shi kun zo za ku shiga mota na'am sai iza mana kuntar da wani ɗan datti datti ko Eh, waya labarin yake ne saboda mu ji eh, bambancin al'ada da addini ne na'am mu nan dai mun taso a addini na musulunci da kuma girmama iyaye haka dukkan ɗa na gari yawanci dai a al'adarmu musamman ta bahaushe ko abin da iyaye suke yi bai so shi a cikin ransa ba bai iya nunawa Mm, wala ta ƙulla kuma uffin ko?
na'am Mm, to shi muka zo za mu shiga motarsa mutumin kirki ne na'am saboda ya yi mana kokari sosai ko ina ko a yau ma mun yi waya da shi na'am ko ina za mu je shi ne makaranta ta ɗauka take biyansa cewa tun da yanzu muka zo kafin mu iya yare shi zai nuna mana duk inda muke so gurin sayayya ne da gurin komai duk wata wahala da muke da ita shi za mu kira.
makarantar da kuka je ita ta ɗauke shi eh take biyansa Take wani biyansa.
tamani kenan Eh.
don kar zamana kun shiga cikin wahala Na'am, makaranta ce take biya.
haka Saboda don haka shi- mai sauraro iji Eh, ga ko da inda yaushe muka ɗalibi kira shi- yake da kima Eh.
har wani ake ɗauka aiki ya zame ma ɗan jagora Na'am.
na'am Saboda haka muka zo ya zo zai ɗauke mu za mu tafi kai takardu ne na neman izinin izinin zama a ƙasar.
na'am To a gaban mota akwai irin bola haka Mm, na gani.
kayan abinci da abin sha an tare shi a gaban mota.
na'am Shikenan sai muka yi kokarin ɗebewa tunda doka ce ba za ku zubar ba sai gurin zuba shara mun ga kuma gurin zuba shara a kusa.
Mm.
muka sa hannu za mu ɗebe ya ce a'a kar mu ɗebe muka ce a me ya faru shi da sai ya ce ai babansa ne ya ci wannan abin ya ɓata gurin nan saboda haka Eh, kada mu babansa ɗebe- mahaifi?
babansa mahaifi Aha, shi Sai ya ya koma bar gida.
sharar.
zai je ya gaya babansa ya ce to baba ka bar kayan bola a cikin mota da ka ci abinci ka je ka ɗebi mu to dai fa.
kam abin muka riƙe kai Oye kuka ji bambara Eh, kwai.
muka ce to wannan dai ala ɗaya ɗin gari banban Haka.
saboda in mu a nan ne in uba mai zafi ne kam ina ji sai dai mutum ya ji mari
Yau kai ka so mama, ka je ka ce baba ina tarbiyyar da imanin kai ka gyara.
kwarai ba kuwa To ya kuka kare?
a shi kenan dai mu da yake mu a haka muka taso kuma aboki ne haka muka ɗebe muka je muka zubar a bola ya ce ai da ban bari To fa. Kuma da an bari hakan zai.
haka zai yi
Babban magana. Allah ɗaya.
gari banban To, Professor akwai maganar koyarwa kai da kai a can. Munan ana ganin dai akwai nauyi na musamman tsakanin malami da ɗalibi kamar yadda yake tsakanin iyaye da 'ya'yansu. Akwai wani abu na bambara kwai da ka gamu da shi wajen mu'amalarka ta koyarwa da ɗaliban can?
to su abin da ya kai ni Mm, na farko ma shine suna sha'awar su san me yake faruwa a afirka na.
game da kiɗa game da fim game da eh, littattafan hikaya Na.
wato media popular culture duk wannan Na.
suna son su sani saboda haka da zan tafi na tara abubuwa da yawa namu na nan Na.
to kuma Allah cikin ikonsa dama na san nasu duk wani nau'i na kiɗa na bature na san shi ina da shi saboda zamana da na yi a wuraren su saboda haka da na je lakta ta dama ta hada da a yi surutu a yi nuna fim a yi surutu a yi kaɗa waƙa to bayan laktar farko wanda malam isa tamo yana cikin laktar ya je ajin Na.
aka gama lakta na tambaya na ce to akwai tambaya aka yi dum To fa.
na sake har sau uku aka ce dum aka yi shiru sai na ce to shikenan sai an jima Eh. Na.
to da muka fito sai nake tambayar malam isa an ce malam isa wai ya lamarin ne ke ne ya zan zo in yi awa ɗaya da wani abu ne ko kusan Kana awa biyu zuba.
muna ta magana Kana ga kawo abubuwa, misalai.
amma na ji shiru sai ce to malam ba dole ka ji shiru ba saboda kana magana post colonial subjectivities To.
wanda yake mu kanmu da kyan ma muka gane wannan abubuwan ai ka tsaura abun ka daga abun ya yi zurfi turancin nasu kuma bai da yawa To fa.
zurfi turancin su bai kai Ba- zurfin ba da za ba shi su da fahimci kwari.
eh wani magana post-colonial structuralism To.
uh, deconstruction da reading deconstruction duk wannan maganganun da kai ka sauko kasa garo kai musu gwari-gwari yadda kowa zai fahimta to fa.
na ce to shi kenan na'am dole na koma na caccanja duk laktocin nawa na ka dawo sauƙaƙa su na sauƙaƙa na samo kuma kayan kiɗa irin na poland ɗin na haɗa da shi ai sai na ga ana ta murmushi ana ta tsalle ana ta abun nan to amma duk da haka a babban abin da ni dai na fuskanta shine ba sa iya tambaya a aji su tambayi malami su ce ban gane kaza ba a yi mun bayani to da farko sai ka ɗauka kamar cewa ai ba dama ne kai ka iya to ashe wai kunya ce da su to su suna da kunya sosai kamar ta musulmi suna ganin kamar rashin da'a ne ka tsaya ka wa malami wani irin tambaya da kwakwaf Na'am.
kamar ko kana son ka kure shi ne haka saboda haka duk maganar da zaka yi duk surutun da zaka yi zaka ji tsit to fa.
in dai abin da ya shafi fula culture ne su da suka koyar da yare to sun ta samun tambayoyi Eh.
saboda mutum yana sha'awar ya san meye sunan wannan meye sunan wannan da sauransu Na'am.
to amma ni da na koyar da wani abin da yake ba yare ba ne abu ne wanda yake Wata kamar, fasaha eh, ce.
popular culture yadda popular culture take to gaskiya na same su dum haka ba ba kasafai suke Ba fitowa su- mawalati eh, su yi magana su ko su yi tambaya eh, su sauransu ba kuma akwai dai kiriniya ta yara akwai da yawa da waya suke shiga su zauna su yi ta danna danna a wayansu in an aiko musu wani abu su hau dariya su yi abun nan ni ban taba tsawatawa ba to amma dai ana ba wanda yake fita kowa zai zauna har a gama to abu ɗaya kuma da na dada fuskanta shine da aka zo jarrabawa na rasa yadda zan yi jarrabawa mu nan mun saba ka ajiye mutane a ɗaki a awa biyu ana ta zazzaga turanci na'am can sai aka ce a ai ba haka za a yi ba ni ne zan tsara jarabawa yadda na ga dama na ce to ai ga yadda nake so ne ce a in kai wannan zai dan wahala kiran su za ka yi kowanne ka yi hira da shi shikenan ya ci Hop.
an To, gama eh to dab da za a yi jarrabawar sai wani ya zo same ni ce shi fa yana da ta'aziyya da zashi an yi mutuwa zai tafi ta'aziyya saboda haka yanzu ya kenan za a yi Na ce, ta'aziyya ko jarraba eh sai ce to yadda za a yi ce, na ce da shi to kai ka faɗi me abu- kai ya kaga ya- za a yi sai ce a kai mun jaraba ta yanzu in tafi kawai Ab.
na ce yanzu ya ce yi Ɗali- ɗalibi fa dalibi na ce to na zauna na tsara masa tambayoyin da zan yi ya tafiyarsa ya ci ko bai ci ba bayan an a ya ai in ka ce ba su ci ba to za a samu matsala to dan akwai wata na nu- na bata maki dan su makin kirikiri suke gani ba wai a sirrance kake zaka je wani guri ka yi makin bane Eh.
a'a a gaban su Keke za da ma su kawo keke.
maka takardar transcript din su ka ka saka maki kuma kai signature to to wata da na bata makin sai ta yi kamar za ta fashe da kuka na ce me ya faru ta ce don Allah ko za ka dan kara mu ko maki biyu hakan dan samu kaza na ce "Ah, to ai ni iyaka fahimta ta kenan da abin da kika ya abin da kika kai cancanta eh, sai ta ce to sake min wasu tambayoyin daban in ji ta eh dan in samu abin da ya fi wannan na ce to zauna ta ku zauna muka sake yi ta samu wani makin da ya dan fi wannan akai Eh, na'am.
ta ta munna Haka.
to idan ka ce mutum bai ci ba to fa karshen ta program din ma sai a rufe shi saboda yana da wahala to wai ita hukumar makaranta sai ta rufe ko ko kai ka rufe a ma- ma- hukumar makaranta za ta rufe za ta iya rufe program da aka yawan faduwa a ciki ko Tunda ake ba iya riba.
samun matsala eh babu riba na'am to saboda haka riritawa dai ake a tafi na farko kenan na biyu karka manta kamar da muka yi magana ba suna yin ilimin bane wai dan su je su yi aiki ba kuma suna yin ilimin bane dan wai ya ya shine kamar wato abinda a Najeriya suke cewa do or die yi ko ka mutu ne suna yi ne dan ko a sha'awa mutu ko a yi rai yauwa suna yi ne dan sha'awar kansu dan dada faɗaɗawa ilimin su akan abin da duniya take ciki to menene na wani tsawala ka ce wai kowa sai ya faɗi kowa sai wani abin nan in dai an samu wani ma'aunin fahimtar abin to sai a tsaya a nan to gurin farfesa Allah ɗaya gari ban ba kwarai da gaske amma har ku da kuke wancan a can kuma a nan a najeriya ko ko mu ɗau biyu ke misali haka ake yi idan za a bamu abubuwan da ake basu a can mu ma za mu yi haka din
yo ba ku za ku tirje ku dage a yi ba to ai shi sa muke muke yajin aiki dan mu tije mu mu yage shi sa muke yajin aikin ai dan mu samu irin wancan idan da za mu samu rabin rabin rabin abin da ake samu na malamu na malanta na koyarwa na library na internet na walwala gari Gaskiya.
a a, a makarantunmu da wallahi tallahi kusan kowa da first class ya fita ma to ka zo aji yara dubu biyu ne babu wuta babu wani maganar intanet library tsofaffin littattafai kai kanka malamin albashinka ma ba baka ba amma an baka mota ka ta haɗiye shi ta masa haɗiye kafin to kuma a zo a ce wai ai ai wani irin karatu na wani abin na ai ba za ta yi ba shi sa muke yajin aikin ai to ban sani ba ya kamata tunda duk ku ukun nan malaman jami'a ne a nan kuma ga yadda ta kasance a can kafin mu ga shafi na gaba akwai zargin a nan kurin malami kamar haushin ɗalibi ma ike yi su ana zargin akwai gallazawa akwai tirsasawa akwai rashin tausayi wanda yake a bisa ka'ida na mu'amala dan adam da dan adam da malami da ɗalibi kamar yadda kuka fita wajen nan kuka gano yadda abu yake da sauƙi ana ganin kamar dai abin da kuke faɗa can daban nan kuma in kun zo da kun shigo jirgi kun dira a najeriya aje hular kuke yi ku ɗauki ta nan ɗin. me za ku ce dangane da zargin tirsasa da gallaza nan da nuna ɗalibi kiyayya yau ai ba wai kowane malami ne yake yin haka ba kar ka manta kowane malami daban yake kowane malami fahimtarsa daban saboda haka an ka ce akwai malami da ake tirsasawa ake gallazawa kuma za ka ji wani ma- da ake cewa malamin nan a jikin al- a jikin kofar ɗakinsa ma ɗalibai zuwa suke suna rubutawa ɗan aljanna amma su nawa ne irin waɗannan to amma waɗancan sun dan wasu nawa ne?
annadiru la yuqasu eh to su ma haka tun waɗancan- abuzu ka koya mu su su ba wancan din ba su da yawa amma magana gallazawa magana ce ta fasina a wato yin kai da kuma yadda dan adam yake wani yana da saukin kai wani kuma bai da saukin kai ba wai magana ko yana turai bane ko baya turai akwai wanda yake a mu'amalarsa da jama'a tana da kyau akwai kuma wanda yake dama can Allah ya shi da tsamin rai sai kuma aka yi rashin dace ya fa- ya samu kansa a cikin to jama'a bari mu ji dr hafizu mi koya kasa na'am akwai tun da zance ake na Allah ɗaya gari bamba to kuna ta gaya wa mai sauraro kuma a cikin su har da ɗalibanku amma ɗaliban nan gaskiya suna kokawa cewar ko da tun mu muna ɗaliban ma za ka ji ana zargin wasu na a banza za mu baka shaidar ka tafi ka ci abinci akwai departments ɗin da sun yi suna kan duk wanda kaga ya tsallake to ta abin da man nazire ke cewa wato zama i ya bata hankalin dare haka to amma ga sauran kun je ɗalibi shi zai zo ce yi min jarraba yanzu kuma dole kai masa kuma ita me za ka ce
to wato aji suma abin da yake faruwa shine wato akwai bambanci irin wato ɗabi'un ɗalibai a irin waɗannan ƙasashe da suka ci gaba ko masu tasowa da kuma ɗabi'un ɗalibai a nan a najeriya yanzu wani ɗalibin kamar yadda farfesa ya faɗa su dama can fa suna da sha'awar abin suna so si suna so si babu wani ƙi ko wani ja da baya ba na baka misali a nan lokacin da na je cikin azumi sai na ce musu an yi goma ga da azumi saboda haka za a fara tashi a ƙasar hausa to menene tashi su ma suna so ne musu bayani su ma su yi to ai sha'awa ce take sa shi ku bahaushen da- bahaushen nan da yake karatu a nan kana kokarin ma shi baya so ka kawo wani abu wani abu daban ko ka baya sha'awarsa kawai shi ba yanzu ka zo ka ce kawai ga dan wani abu kaza ai shi kenan abin da zamu yi. murna yake kawai a gama a ci jaraba kawai shi kawai ya tafi ya je ya nemi wannan ba ilimin ne a gaban su ba ka gane to saboda haka malamai da ake magana kamar yadda farfesa ya faɗa daban ne gaskiya za ko a cikin ɗalima ko da suke daban to za wai su sai ake karatun su- cewa kalubalen yana gare ku ku da kuka je kuka gano bambancin haka.
to kuma ku kamanta bambancin a a ana- sosai ai na tabbatar maka muna kama jin yanzu in kaje in kaje sashin da shi professor yake na tabbatar maka yadda yake hulɗa da ɗalibai akwai sassauci akwai bambanci sosai haka yanzu in kai ji yanzu yadda shi dr isa yusuf chauma yake ko ni yadda yake koyar da ɗalibai na a aji ko si wani abun kaza ni zan ce musu ni ban yi- babu ruwa na kace za ka yi magana ko za ka ba na sai ka tashi ka fita ka je ka gama abin da kake ka dawo ka shigo aji ka zauna mu ci gaba ban damu ba to amma ba- ai ba- kyale su ma muke yi su shigo da lemo eh kamar lecture in dai zaka shigo ka zo kana shan ka sha lemo shigo da lemon ka ko da shayin ka Eh.
giya ce dai ba za ka shigo da ita ba a dama amma ka ai zo da lemo da shayi ka zauna ka yi kai eh abin nan kana ana lacca kana kwarai da a gaske lalle an ci gaba amma da eh, dr isa yusuf chamu Na.
musamman eh, can baya hausa department tana ɗaya daga cikin inda ake kuka da arabic department azamuka azamunna irin namu a shekara nawa ka kama digirinka na uku a poland
a malam usman na gama a shekara uku ne
kai bab- digiri na digiri uku na uku a shekara uku a shekara uku inda a najeriya za ka yi na'am
ya labarin yake ai malam usman tsarin ne ya bambanta yanayin yadda ake karatun a can da nan ya bambanta na farko dai can idan ka je karatun ne ya kai ka kusan awa 24 baka da aiki sai wannan harkar bincike da koyarwa a nan kuma akwai abubuwa da suke tasowa wanda ba sa ba da dama ba ma malaman ba kai ɗalibi idan kai rubutun chapter ta farko ga malami wani sai ya kusa shekara ba ƙara ganinsa ba idan ya zo sai fara cewa ai wata matsala ce gwaggwansa ta mutu kawunsa ya yi hatsarin mota kaza da kaza wadda shi kansa ɗalibin ya taimaka wajen tsawaita wannan lokaci da ake na karatu amma a can malamin a shirye yake ɗalibin a shirye yake idan kai rubutu ka bayar kwana ɗaya biyu an dama da shi ka gyara ka sake bayarwa amma a nan saboda matsaloli wadda duka na ɗalibai da malaman to ya taimaka wajen rihin tafiyar tsarin kamar yadda ya kamata da haka dai akwai allah ɗaya ne gari bamban to, to na ga dr hafizu mai koya kasa yawa a hajji usman ina so na yi kari a nan in amsa maka tambayar da kai din na kai tsaye A, lokacin da muka fara karatun digiri na uku a nan da abokanai na waɗanda malamai a nan sashin na mu kusan biyar Mm.
to da na samu wannan damar na in ajiye wannan karatun in tafi poland na je na yi na tafi sai da na je na gama kusan shekara uku na gama na karatun na dawo na zo na tarar suna yi ba su gama ba Eh.
ni na zo aka ka ce bani sun wa- hau- sun hau jirgin dan karau aka dan bani karau- wani mukami na rike ka wanda ake kira a PG coordinator a nan a nan na duka tattara abubuwa Postgraduate Studies Eh, Coordinator, eh.
saboda haka a karkashi na duka na ita wannan ɗinsu na ita cicciɓa na ce ba haka ake karatu ba ya za a ajiye aikin mutum wani kaga ya gama kundin digirin sau yana ajiye akan tebur kusan shekara guda ba tsaya an yi abin da ya kamata ba wata matsaloli sun hana wannan matsala nan matsala can gashi nan a ajiye muka ce bai kamata a rika haka muka yi ta turawa muka yi ta tura lokaci kankani abubuwa suka suka da canza haka dai biri ya kama da mutum akan saboda haka kalubalen ku a ai yanzu kalubalen da yake akwai kamar da Dr. Isa ya faɗa akwai na bangaren ɗalibai akwai na bangaren malamai na bangaren malamai hakika muna ta gyarawa ana ta samun ci gaba amma na bangaren ɗalibi yana da nasa gwamnati tana da nasa domin wani ma- wani wata matsalar ma gwamnati ce take haifar da ita to to kafin mu professor zaka ce wani abu amma ga malam naziru bashir muktar ka ce da mu da kuka je wannan kasa ta poland musamman shi birnin lablin din nan na ku musulmi kuna da yawa a makarantar da kuka je karatun nan a, a gaskiya musulmai ba mu da yawa bayan mu dai mu ukun nan akwai waɗanda da ba mu san musulmai ba ne a can sai daga baya Sai daga baya to muka ya sallar jam'iyya kuka karke to mu dai dama da muka je can ofis din din na faculty dinmu shugaban sashen shugaban sashen shugaban tsangayar sai muka yi magana muka ce to mu addinin mu- mu- musulunci ne akwai salloli da muke yi a rana suka ce yaya me ya sallah din muka ce wani Eh?
lokuta ne ba su tsayayyu- ma sani ba Eh, wasu Eh.
lokuta ne tsayayyu da ba za mu bar lokacin ya wuce ba ba mu je mun gana da ubangijinmu ba suka ce to fili muke bukata muka ce eh fili muke bukata shi Wurin kenan da aka za ku yi.
ɗauke mu aka kai mu gurin mai rike mukullai na makaranta cewa waɗannan ɗaliban duk lokacin sallarsu za su zo su ma bayani ka duba wani aji ne a daidai wannan lokacin babu ɗalibai a ciki sai a ba su mukullin su je su shiga ajin su rufe su yi sallar tasu sai su fito na'am to da za mu yi ta farko suka ce mu sanar da su su dai yan sashen yan tsangayar ta suka rankayo suka shigo suka ɗau kujeru ka suka zazzauna aka tada ikama na ja sallah muka yi sallah suka kalla muka idar suka ce "Ah, haka su ake sallah muka ce eh ai ku gashi a natsa ake yi sai bayan kayi abu sannan za su yi in ka lankwasa su lankwasa haka su da kansu eh to wani abin da ya bamu mamaki saboda mu a nan mun bar nan dan a lokacin ina karanta jarida ina ganin a kudancin najeriya nan akwai gurin da su sun dan gina ma gurin sallar sai a je a rushe ko kuma kuma nan an yi Eh.
da coci ku rushe eh saboda haka nake ganin cewa to su abin da ya sa na kan kanan maganar saboda wanda suka ji shirin da ya gabata kafin wannan na'am mu imu ne amma kullun zancen ya za a zauna lafiya na'am ga kuku 'yan tsiraru bakar fata kuma su suka ba ku alfarmar gurbi jihar kano ta tura ku na'am amma an ba ku 'yancin ku je ku yi ibadar kuma an ba ku wuri ma na hukumar wanda inda a nan ne ban sani ba ya su farfesa suke karewa da bawa 'yan uwanmu wurin ibada ni ba jami'in gwamnati ba ne
To, ka nuna zaka ce wani abu bayan da da nake son yi ta karshe ko kuma in ce dai wani kari akan abin da yan uwana suka faɗa shine na'am magana tsawwala wa ɗalibai Mm.
abu ne wanda yake in an zo digiri na biyu ko na uku Na'am.
to dole kai ɗalibi ka san me za ka yi ba ba za ka tafi wata ƙasar waje kai tsaye ka ce ka je kai masters ko kai ka je kai phd ne ba tare da sanin ma menene taken abin da za ka yi ba to da yawa daga cikin mutanen da muke samu a nan za su zo su yi karatun digiri na biyu ko na uku ba su ma san akan me za su yi ba kawai dai sun san suna son su yi digiri na biyu ko na uku sai an kai ruwa rana kafin ma ya ya tantance me zai yi aiki a kai to kaga can ba haka bane sai haka sai ai shekara guda ana ta ɓata lokaci kana kokarin kana laluban wai akan ma me za ka yi da za ka sa shi a turba to a turai ko ba haka bane kafin ka je ma sai ka gaya musu topic din title din da abin da za ka yi saboda a nemi waye zai iya maka jagoranci a wannan saboda shine kwararre shine a kwararre wurin akan wannan to amma mu a nan matsalar da ake fuskanta na kaga mutum ya shekara uku hudu biyar bai gama ba bai ma san me zai yi ba tukunna kuma kai a matsayin mai duba shi ka dinga tankaɗa shi nan ka dinga tankaɗa shi nan wani ma zai zo ya ce da kai do Allah malam ni ba ni topic to an hana mu ba da topic saboda idan ka ba da topic kamar wato kana da wani abu da kai kake son kai amma baka da lokaci zaka sa yayi dan ka ce kai ne kai ka ci da gumunsa yau wato saboda haka dole kai zaka je ka nemo topic ɗinka saboda haka karatu na biyu da na uku ba karamin karatu ba ne karatu ne wanda ke bukatar jajircewa ake bukatar nutsuwa idan mutum ya san zai yi to gwanda ya san ya shirya tun kafin ya yi. idan kuma ya zo ya samu matsala aka yi ta dalala aka yi ta ja to magana ta gaskiya laifinsa ne to kuma ai wani mai sauraro sai ce to kuma malam yayi wannan bayani ai ta hannunsa aka yi digirin farkon kuma aka yi na biyun sun yi aikin da ya kamata kenan a can wajen dirin harsashi a kwarai da gaske to ma dora akan wannan Insha Bar- Allah.
bari mu je ga al'amin ko akwai wani alayi ko da guda ɗaya ne mu ji ko da masu neman ƙarin bayani assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah a gurguje malam usman an ya kuwa karatun nan nasu da inganci tunda za a ce ɗalibi shine zai ce malami ya canza mai jaraba musamman ma in ya gabe ci ba mai magana sani ne da kotu to sadu leda baka ji an ce yanayin ya sha bamban ba amma ga farfesa ai ba ta yi a canja masu ta ta yi a ƙara mata sai na ce da ita ai abin da kika yi iyaka gwargwadon abin fahimta ki kenan sai ta ce to ita a sake mata wato a sake maimaita mata jarrabawar Eh.
wato ta yi abin da ake da ake cewa receipt na'am na ce da ta to shi kenan muka sake ɗaukan wasu tambayoyin muka sake ta da tsallake shi sani leda yana nufin wai har ɗalibi ya samu yancin ya ce da malam canja mun ai kwarai da gaske ina da wannan
na ga dr Eh, isa Malam Usman yanayin tunaninsa irin namu ne na nan Najeriya saboda irin halayyar mu ta ɗaliban yadda ɗalibi zai iya amfani da wani abu ya sa malamin ya canza tsarin yadda yake amma su a can mutum ba zai nemi ya amfani da wani abu domin ya canza ba komai abu ɗaya yake karatun dan sha'awa ake yi wannan abu in ka bata ba wani abu za ta yi da shi ba Ku- ku- kuma nake ganin ƙari yana cikin ƙa'idojinsu da ake wa ɗalibansu irin can jarrabawa Salamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah sunana Umar ɗankin daga ne.
na'am umar To gaskiya ne na ji daɗin tattaunawa. To mu ma yanda suka je wannan ƙasa suka gani ci gaba. To mu ma Allah ya kawo mana wato wannan ci gaba wannan ƙasa.
Amin.
Domin sai dai wai mu dinga gani a talabijin. To Allah ya ba mu shugabannin da su ma za su yi fikiri su yi wannan
to ai la yugayyiru Allahu ma bi qaumin ko hatta yugayyiru ma bi anfusihim.
to amma dai ga ma nazir kaji kai ne ɗalibi yanzu a can wai suna so yadda kuke karatu ayi a nan haka kurin za a samu ayi hakan A- a ina ganin akwai abubuwan da mutum in ya je can ya dawo zai iya canja su da kansa akwai waɗanda kuma canjawar sai da taimakon al'umma al'umma to kalubalen al'umma Na'am.
bari mu ja birki a nan ba mu yi zancen siyasa ba ba mu yi zamantakewa ba ba mu yi zancen irin ci gaban al'umman nan da muke batu ba za mu dora to Allah shi kai mu masu sauraro sai a tara makon gobe za mu dora insha Allahu akan wannan shirin amma yanzu a madadin basira garu da jabir shehu da ke can dutse da nan kuma al-amin muhammad sani da kuma injiniya garan gamawa da mashiryin shirin musa mamman da kuma jagoran shirin umar sa'idu tudun wada usman usman da na gabatar ke cewa da ku wassalamu alaikum fari bane ba baki bane ba kala kamar shudi shine ya baiwa zayyanu hikima yayi ta ɗan karan kauri